الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث, وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو قوة جماد الآخرة hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1443 wadda ta daidai da takwas ga watan daya shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimatul iziya na babban malami abul hassan ashadili rahimahullah inda kuma muke bibiyar sharhin wannan littafi wato littafin babban malami professor muhammad mansur hafizahullahu ta'ala a cikin littafin safatu rabbil bariya wannan kuma shine zai zama darasi na 79 ko a cikin wannan littafi mai albarka kafin mu ci gaba da karatu za mu dan yi bayanin ta'aziyya ga 'yan uwa game da rashe-rashe da aka samu a ɗan tsakanin nan akwai rasuwar da aka yi babba wanda ta girgiza mu kwarai da gaske rasuwar da aka yi ta babban malaminmu kuma kakanmu don mu ba za mu ce baba ba sai dai kaka kaka a wajenmu tunda malami ne a wajen malamanmu so kaga mu ba babanmu ba ne sai dai kakanmu muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa dakta allah maɗaukakin sarki ya girmama ladansa allah ta'ala ya ba shi aljanna maɗaukaciya Allah maɗaukakin sarki abinda ya gina na alkhairi Allah ka sanya masa a cikin mizanin kyawawan ayyukansa wayannan littattafai manya da musulmi suke ji da su a duniya Allah ta'ala ya ara masa ainihin lokaci Allah ya ba shi lafiya kusan shekara kusan talatin ga duk wanda ya taso a ɗan wannan tsufin shekarun ya san kaga dakta bai karatu ba to irin hutu ne da aka saba na yau da kullum ko hutun azumi wanda galibi karatuttuka ana rufewa ko hutun sallah ko kuma lokutan zaɓe wanda ba a yin zirga-zirga to in ba wannan ba kuma sai ɗan ba ka rasa ba ga wanda yake ya lazumci malam to zai ga yawanci larura tasa ba ta wuce mara haka kuma shi ma sati ɗaya zuwa na biyu za ga ya warware cikin hukuncin Allah kuma an ci gaba da karatu dakta ko ruwa baya sai dai kai ka ki zuwa kuma in baka je ba da kaji zaka ji lalle an ci gaba da karatu ruwan sama baya hana shi karatu tsawon waɗannan shekaru kutubu sita bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ibnu maja Allah ta'ala ya kaddara ya kuma ba shi damar karanta su da kuma fassara su bayan ya yi su kuma kamar yadda duk yan uwa masu bibiya sun sani ya kuma karance littafin muwadda wanda har an samu damar buga ta zuwa hausa fassarar kenan sannan ya karanta sunan darimi yanzu kuma yana cikin karanta sharhu sunna shi ma cikin hukuncin Allah an dan fara tafiya a ciki dan an samu darussa wajen guda 100 a ciki Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa satin da ya wuce ban samu zuwa ba gaskiya na dan yi korafin rashin zuwa abokin da muke tafiya ba mu samu tafiya da shi ba amma da ya zo yake ce mun ai malam ya dan bada hutu na wannan satin to an nake tambaya sa nace ko muran nan ce dan na san ba lokacin hutu bane sai ya ce eh gaskiya ya dan ji kamar yana alamun ko tari ko atishawa haka sai ina jin mura ce to ashe hutun hutun ne gaba daya muna roƙon Allah ta'ala ya sa hutun ne har alkiyama wayannan ayyuka da yayi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da amfanar da musulmi da kuma duniyar musulunci wannan ilimi da ya bayar rayuwarsa da ya sadaukar wajen yada sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da tarbiyyantarwa domin shi ba wai malami bane ka san akwai malami akwai kuma murabbi to gaskiya yana daga cikin ɗaiɗaikun malaman da ake kira murabbai ma'ana malami ne mai kuma bada tarbiyya malami ne mai tarbiyya irin su su zuciyarka zuciyarsa suke baka ba wai karatu ba saboda haka gaskiya ba su da yawa galibi za ka samu malamai dai ga sunan da yawa ana ta karatu amma murabbi to shi kuma za ka ga sai wasu ɗaiɗaiku Allah ta'ala yake ba so gaskiya ba ƙaramin gibi aka samu domin ka ƙaddara ko da an samu masu karatun da za su ci gaba da gabatar da karatu to za ka samu kuma da wuya ka samu mai shekaru irin nasa wanda shekarun su ma wasu abubuwa ne baiwa ce daga Allah in ka samu mai shekarun irin nasa kuma lokacin lokacin inda ka ga asabar lahadin nan ba a karatu ba to al'amarin dai bai kuma cika faruwa ba in kuma an samu mai lafiyar da lokacin to kuma gogewar ita ma saboda haka wani gibi ne wanda kawai an rasa shi an rasa shi kawai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah madaukakin sarki kuma ya albarkaci bayansa Allah madaukakin sarki alkhairin da ya yada Allah ta'ala ka sa su kuma waɗanda ya yaɗawa su ci gaba da yaɗawa ilayen mulki a mace sannan banda shi kuma duk da ɗan wannan tsukun akwai rasuwa da aka yi ta alhaji bashir tofa shi ma ɗaya ne daga cikin manya a wannan gari ko kuma ka ce a wannan ƙasa shi ma gaskiyar magana rasuwa ce wadda take babba kwarai da gaske shi ma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa abubuwan da ya yi na alkhairi da waɗanda suka fito fili da waɗanda ba a sani ba Allah maɗaukakin sarki ya rubuta masa a kyawawan mizanin kyawawan ayyukansa sannan akwai Dr. Aidi Ahmad shi ma ɗaya ne daga cikin manyan dattawa a wannan gari kuma ɗaya daga cikin masu san addini da kishin addini da dafawa addini da kuma taimakon dukkan masu ainihin taimakon addini wanda in dai ka san shi kullun so yake gina ka jiya ma muke haduwa da wani dan uwa yace wallahi malam haduwa farko da muka yi ya fara karatu a wani masallaci aka gabatar da shi wajen Dr. Aidi suna gaisawa yace to malam ya karatun da a na aka tsaya yace to dai karatun nizamiya a diploma aka tsaya yace a malam a ci gaba da karatu a kara tsaya a ci gaba da karatu yace shi ya siya masa form da shi ya ba shi kuɗi ya sake jarabawa da yake yana da matsala a takardunsa na sakandare ya ba shi ya kuma gyara jarabawarsa ya ba shi kuɗi ya yi jam allah bai sa ya samu jami'o'in nan abin nan conventional ba shi ya biya masa kuɗi ya je nawon ofin university kuma duk lokacin da suka haɗu sai ya ce malam ya karatu ana nan ana yayi na aka tsaya su saboda haka mutane ne wa'anda na ɗan ji bayaninsu shi ma bawan Allah ne kwarai da gaske kuma kamar yadda nake ji shine haifaffen jihar Kano wato likita na farko da Kano ta taba samu Dr. Aidi Ahmad shi ma ya rasu a dan wannan tsakanin Allah madaukakin sarki ya gafarta masa shi ma ayyukan da yayi na alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa masa a cikin mizanin kyawawan ayyukansa sannan akwai something malam Adamu Goram ne ko ado gwaram yawa shi ma ɗaya ne daga cikin wanda sun hidimta wa ilimi da sauran abubuwa na gudunmawa musamman a wannan jiha a wanda dukkaninsu manya ne mahimmai wanda rasuwarsu gibi ne a gurbinsu to muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya yafe musu allah ta'ala ka gafarta musu allah maɗaukakin sarki ka ba su aljanna mu kuma allah maɗaukakin sarki ya ba mu kyakkyawan ƙarshe iyayenmu da suka rasu da malumanmu da sauran yan uwa musulmi allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu muna cikin babin da yake magana akan zakka inda mun tattauna a darasin da ya gabata game da rabon da za a ba fakiri da miskini a cikin dukiyar zakka mun tattauna game da abin da za a ba wa fakiri ko miskini a dukiyar zakka da mala ya ce za a ba wa fakiri da kuma miskini zakka gwargwadon abin da zai ishe shi ko kuma ya ƙarasa masa shekara ko dai gwargwadon abin da zai ishe shi a shekarar gaba ɗaya in ya zanto ba shi da wani abu kwata-kwata ko kuma a ba shi abin da zai ƙarasa masa shekarar in ya zanto akwai abin amma ba zai ƙarasa da shi shekara ba da haka a bashi zakar gwargwadon abin da zai ishe shi ba shi kaɗai ba da duk wanda nauyinsa ke wuyansa shekara cikakkiya kuma suka ce kar a ƙara masa akan abin da yake ɗoriya akan bukatarsa ta shekara ƙungiyar da ake ba da zakka kamar yadda muka tattauna a darasin da ya gabata wasu malaman kuma suka ce a idan mai sana'a ne to sai a duba me yake da bukata a wannan sana'ar wa'anne irin abubuwa ne za su taimaka su karfafi wannan sana'ar wanda za ta ci gaba da kawo masa kuɗi wanda wannan kuɗin zai rike shi da shi da iyalansa to sai a siya masa wa'annan kayayyakin wa'anda za su ci gaba da karfafar wannan sana'a tasa sannan muka shiga sinfi na uku cikin waɗanda ake ba zakka shine al'amil wato wanda shi kuma yake yin aikin karɓar zakka ɗin to shi ma mun tattauna cewa koda mawadaci ne ma'ana koda mai kuɗi ne in dai an yadda amintacce ne an sa yi cikin masu karɓar zakka Allah ta'ala ya ce shi ma a bashi zakka sai dai kawai inda aka yi togaciya idan shugaba ne ko sarki ne ko gwamna ne wanda kusan rayuwarsa gaba ɗaya da ta iyalinsa a cikin lalitar gwamnati ake yake gabatar da ita to shi sun ce in ya zo raba koda yana cikin masu karɓar zaka da rabawa to shi ba za a bashi ba domin kusan wannan aiki da yake yi biyansa ake kuma an ɗauki nauyin rayuwarsa gaba da sannan mun shiga gaba ta hudu shine al-mu'allafatu qulubuhum su ma mu'allafatu qulubuhum malan ya karkasa su wajen kashi abin nan wasu musulmi ne amma ana ba su zakka dan a karfafi musuluncin su a kuma karfafi imaninsu kamar yadda muka karanta sun musulunta amma an fahimci cewa musuluncin nasu akwai rauni kuma ana so musuluncin ya ƙara ƙarfi to ana iya dinga ba su zakka don a ƙarfafi zuciyarsu akan tsayawa akan imani da musulunci sannan akwai kafirai su ma suna cikin mu'allafati qulubum su ma malai kasa su kashi biyu akwai wanda ana sa ran zai iya musulunta yana cikin bukata mabukaci ne ana ganin tallafi da za a dinga bashi da gudunmawa na iya sa ya dinga kaunar musulunci ya kuma kaunaci musulmi ya dinga ganin musulmi mutane ne masu taimako masu son ganin farin cikin mutum ya wannan ya sa ya sha'awar addini ya musulunta na biyunsu kuma shine kafirin ne ba wai so ake ba ana sa ran zai musulunta ba amma mugu ne ana tsoron sharrinsa to a iya bashi don rufe mabaki ya zanto alal akalli ta wannan bangaren musulmi ba sa samun cutuwa da ya ga an zaburo za a cutar da musulmi ta nan to zai hana domin ko ba komai musulmin suna masa rana suna ba shi wani kaso da yake zuwa ya biya bukatarsa da shi to sai kuma tattaunawa da muka yi game da shin mu'allafatu qulubuhum rabansu har yanzu yana nan wasu malaman suka ce rabansu har yanzu yana nan za a ci gaba da basu wasu malaman suka ce a'a tun bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam raban almu'allafati qulubuhum ya yanke amma dai a takaice rabban mu'allafati qulubuhum yana nan in akwai bukatar a basu a basu in kuma babu bukata shikenan ba za a basu ba sannan sai kaso na biyar sune arriqa wato bayi wato in aka samu gabawa musulmi mumini mai san addini mai sallah ga hadda alkur'ani amma bawa ne to shi ma aka ce ana iya in an fitar da zaka a bashi dan ya je ya fanshi kansa a wajen ubangidansa ya zama yantacce ya zama bawan Allah tsantsa ba bawan wani ba to wannan su ma malamai sun kasa su kashi ainihin uku kamar yadda muka karanta satin da ya gabata akwai almukatabun wato wa'anda already dama iyayen gidansu sun dora musu fansa cewa su biya kaza su zama yaya to wannan kaga akan hanya yake kawai abinda za a sai a taimaka duk lokacin da aka cire zakka sai a bashi dan ya je ya fanshi kansa ya zama datin da dama an riga an sanya masa abin da zai bayar to za mu tashi akan na biyu a yau insha Allah ko to amma a wancan na farkon akwai tattaunawa da malamai wasu sun ce eh hakan ne wasu kuma sun dan ja to za mu tashi akan fa'ala qaulil jumhur ko qala al muallif rahimahullah fa'ala qaulil jumhur malai yace bisa ra'ayin mafi yawan malamai innahu innama yu'anu al mukatabu akan taimakawa shi bawa mukatab in lam yakun qadiran alal ada in aka fuskanci ba shi da ikon biya bawa ne kuma mai gidansa ya dora masa fansar wato ya karya masa kitaba ma'ana ya sanya masa fansar cewa ka biya miliyan ɗaya ko miliyan biyu ko miliyan goma ka yanci kanka ma'ana ka zama ɗa to za a bashi daga cikin dukiyar zaka za a taimaka masa in ma dai a bashi dufatan wahida ko kuma duk lokacin da aka samu kuɗin zakar a dinga wara har da shi ana bashi yana zuwa yana kaiwa mai gidansa daga nan zuwa wani lokaci har ya zama to ya gama biyan abin da aka dora masa ya zama ɗa to sai suka ce amma fa sharaɗin ya zamto ba shi da ikon biya in bawa ne shi amma fa yana da wani wata baiwa ta sana'a ko kasuwanci ana ganin yana ta yana iya samun kuɗi to in zai iya biya da kansa to suka ce ba za a bashi ba wannan shine ra'ayin jumhur in lam yakun qadiran alal ada li ba'di ma wajaba alaihi ga wani cikin abin da ya wajaba a kansa in ya zamto in lam yakun qadiran in ba shi da iko alal ada'i li ba'di ma wajab ma wajaba alai biyan wani abu cikin abin da aka wajabta masa to sai a bashi zakka fa in kana la yajidu shay'an aslan in ko kwata kwata ma ba shi da wani abu a wannan an ga cewa yana da wani abu a hannunsa so kuma ana ganin ko kuma ya ci karfin kitaba din ko kuma akwai wani kaso mai yawa a hannunsa da zai iya bayarwa ciko ne kawai ya rage masa to wannan suka ce in yana da wani kaso a ciki sai a kyale shi ya karasa biya kaga da alama yana da kokari yana da sana'a yana da abin da zai iya biya amma in ya zamto ba shi da abin biyan kwata-kwata shine fa in kana la yajidu shay'an aslan in ya zamanto asali ma ba shi da wani abu dufi'a ilaihi jami'a ma ya hataju ilaihi lil wafa sai a bashi abin da yake bukata wanda zai biya masa wannan kitaba din gaba daya nawa ne ya ce miliyan biyar mai gidansa ya ce a bashi aka lura cewa gashi mutumin kirki ne kullum da shi ake sallar jami'i ga san addini ga taimakon jama'a ga kaza ga kaza sannan kuma gashi an dora ma kitaba kuma tafi karfinsa shikenan nawa ne kaza ne kawai sai a cire a cikin kudin zakka sai a bashi a ce je ka biya an fahimta athani daga cikin ardiqa tunda an ce nau'i uku ne ardiqa mun yi al-mukatab ko to na biyunsu shi ne i'itaqur raqiq al-muslim shi ne ‘yantar da wato arraƙiƙul muslim bawa musulmi wa ƙadi zahaba ila jawazi sarf minas zakat wa ƙadi zahaba ila jawazi sarfi minas zakati fi zalikal malikiya malikiya sun tafi akan halatta bayar da wani abu na zakka ba malikiya kaɗai ba wa ahmad da imam ahmad fi riwayatin a wata ruwaya sun halatta a bawa ainihin wato a karkatar da wani kaso na kudin zakka zuwa ga i'taqur raqiq wato yan tabawa musulmi wa alaihi akan haka fa in kanatiz zakatu biyadil imam idan zakkar a hannun shugaba take aw sa'i ko a hannun mai karbar zakka jaza lahu an yashtari raqaba to ya halatta shi shugaba ko mai karɓar zaka ya siyi bawa aure ƙaban ko bayi fayu'utiquhum fayu'utiquhum ya yanta su an fahimta ya halatta shugaba ya ga an samu kuɗin zakka sosai amma ga bayi nan suna cikin ƙangin bauta suna shan wahala kuma musulmai ne to zai iya warar wani kaso na kuɗin zakka ya fanshe su gaba ɗaya ya siye su sai a yanta su su zama yaya wa wala'uhum lil muslimina sai zama jubuntar al'amarin su yana hannun musulmi kowane musulmi yana yana iya zama waliyin wannan bawa da haka kaman yanda kasancewa idan mutum ya yanta bawa to shine maulan wannan bawan ko to yanzu su tunda gwamnati ce ko kudin zakka ne aka diba kuma gwamnati ce ta fanshe su daga cikin kudin zakka ko a cikin kudin zakka aka fanshe su to yanzu wala'a din su ma'ana jibintar al'amarin su da walittaka su tana hannun musulmi wa kadhalika idza ka in kanat zakatu bi yadi rabbil mal haka ma abin yake idan dukiyar zakar a hannun mai dukiyar take ba gwamnati ba ya mika wa hukumar zaka ko gwamnati ba a'a shi a hannunsa shi mai dukiyar ne da kansa ya lissafi ya cire zaka fa da an yi uti qaraqabatan ta matan minha sai yake so ya yanta wani bawa cikakken yanci daga wannan kudin zaka din to shi ma fa yajuzu lahu zalika hakan yana halatta a gare shi li umumi qawlihi ta'ala saboda fadin fadin Allah ta'ala wa fir riqab da kuma a cikin arriqab bayi cikin wanda za a ba zakka wa dhahaba al-hanafiyyah wa shafi'iyyah wa ahmad amma hanafiya da shafi'iyya da ahmad fi riwayatin ukhra a wata ruwayar su sun tafi ila kaga kenan imam ahmad yana da ruwaya guda biyu akwai wacce ruwayar da muka gabatar yanzu to akwai kuma ga wata ruwayar innahu eh ila annahu cewa la yu'taku min az-zakati ba a yanta bawa daga cikin zakka li'anna zalika ka dab'i zakati ila al-qin wai domin yin hakan kamar ka bayar da zakka ne ilal qinni zuwa ga bawa qinni wato bawa qinni shine wanda babu sofanan yanci ko kada tsurar bawa zan wato tsantsa wato tsabage ko kuma kace cikakken bawa shine qin wanda shi ba mukatab bane shi ba mudabbar bane shi ba mu'taqun ba'dhu bane tunda wayannan duk bayi ne akwai bawa mukatab wanda ake dora mafansa kamar yadda muka karanta akwai bawa mudabbar wanda mai shi yace in ya mutu ya zama da akwai bawa mu'taqun ba'dhu wanda ainihin wato aka yanta wani sashi nasa akwai kuma ma ummu walada ko duk da gasunan dai to sai suka ce wannan kamar in an yanta bawa kamar ka dauki zakka ne ka bawa bawa kinni wal kinnu shi ko bawa kinni la tudfa'u ilaihi zakatu ba a bashi zakka dama hikimar bashi zakat dan ya fanshi kansa to shi wannan ba maganar fansar kansa kai kai ba ce ya fanshi kansa ba kuma mai shi shi ba sai da shi zai ba to yanzu ka bashi kamar mai gidansa ka ba domin in cikakken bawa ne in ka dauki zakka ka bashi mai gidan zai iya zazzare mai ido ya ce kawo ta kun fahimci fikihun su wali annahu dab'un ila sayyid kamar dai a fakaice zakkar ba da ita kai ga ubangidansa fil haqiqa haqiqanin gaskiya shi bawan ka ba amma mai gidansa ka ba to tana iya kuma mai gidan baya cikin wayanda za su cancanci zaka kaga zai iya cewa ya fake in an ce ya haka ya haka ya ce shi ba shi aka ba me dan bawansa aka ba to kuma kaga shi matsalar bawa da kai da kaya din mallakan wuya ne an fahimta shi yasa wata ruwaya cikin ruwayoyin Imam Ahmad suke ganin in bawa ba za a bawa bawa zakka dan ya yanci kansa ba wa qala al-hanafiyya hanafiya suka ce li'annal itqa isqatu mulkin domin shi ai yanci saryar da mallaka ne ko da zarar an ce mutum ya yantu to ai mallakarsa kuma ta saraya daga hannun wanda ya sami yancin a wajensa walaysa bi tamlikin ai ba mallaka bace a saryar da mallaka ce lakin in a'ana min zakati fi ta batin sai dai in a'ana idan shi mutum a karan kansa ya taimaka min zakati daga cikin dukiyarsa ta zakka fi itaqi raqabatin wajen yanta bawa jaza to ya halatta inda ashabi hadal qaul a wajen masu wannan qaulin min hanabila daga cikin mazhabin hanabila mun ji nau'i na biyu athalis sai nau'i na uku annahu yubtada asiran musliman a ƙarƙashin wannan matsala ta yanta bawa daga cikin dukiyar zakka ko kuma arriqab to an yi fudiya asiran ana iya fansar wato fursuna musulman amma musulmi min aidil mushriki da yake hannun mushrikai ko yaki akai koya akai dai sai ya zamto mushrikai musulmi ya fada hannunsu kuma suka ce ba za su sake shi ba sai an ba da kaza fansasa to shi ma ana iya cikin kudin zakka a fanshi wani fursuna musulmi ne shi amma fa yana hannun arna to za a iya wannan wa qad sarraha al-hanabilatu wa ibn habibin wa ibn abd al-hakam min al-malikiyya bi jawazihi al-hanabila mazhabar hanabila da ibn habib da ibn abd al-hakam daga cikin malikiya sun bayyana haka karara wato kuma sun bayyana halaccin haka karara li'annahu fakku raqaba min al-asr domin kwance mutum ne daga cikin wato kangi li'annahu fakku raqaba domin kamar kwance ko kuma yanta wuyaye ne min al-asr daga ribace shi da aka yi a matsayin fursunan yaki fa yadkhulu fil aya da haka shi ma zai iya shiga cikin wannan ayar duk da baya cikin arriqab amma dai ka duba wancan irin yanda ake yin yanda aka dama da shi ka dauka shi ma musulmin da yake hannun kafirai shi ma ai kamar haka ne da haka shi ma kamar ribatacce ne a hannun su sai yanda aka yi da shi da aka a iya amfani da wannan gabar tawafin riqab a fanshi wani mutum musulmi da ne shi ba bawa bane musulmi ne shi amma yana hannun kafirai a matsayin fursunan yaki to ana iya ɗiban kuɗin arriqab a fanshe shi ina fata an gane bal huwa aula min fakki raqabatin min fakki raqabati man bi aidina yace ai shi ma yafi cancanta a yance shi ko a fanshe shi sama da bayin da ke hannayen mu bawa ne a hannun Ibrahim a hannun ainihin wato a hannun Adamu a hannun Ishaq a hannun kaza kaga bawa ne a hannun musulmi to in har bawa yana hannun musulmi an yadda a cikin kudin zakka a fanshe shi to ina ga wanda yake hannun kafirai kun fahimci fiƙo shi sa sai mala yake cewa kaga kenan in har wanda ke hannun mu an ce a yanta shi to ai wanda yake hannun kafirai shine min babi auda wa sarraha al-malikiyyah bi man'i ko da yake malikiya mazhabar malikiya sun bayyana da hana haka suka ce a ar-riqab aka ce wancan ba riqab bane wa fir riqab Allah ya ce wannan kuma duk bayanin da za ku yi kawai fursunan yaƙi ne ba riqab sunansa ba an gane Allah ya samu dace asadis sai sinfi ko kuma nau'i na shida cikin wanda ake ba zaka algarim shine algarim waye algarim sai ce wa huwa manista dana shine wanda ya ci bashi fi gairi safahin amma ba na wauta ba yanzu mutumin da ya ci bashi ya sai galleliyar mota yake hawa wannan ya kagan bashinsa na larura ne ya ce wallahi shi yana ganin an gama da shi ya zai ta hawa babur ko keke duk abokansa ga sunan da motoci wallahi ko da bashi sai ya sai mota kawai ya je ci bashi ko na wani mai kudi ko kuma ya je motar aka bashi ita bashi a bashi zakawan na to shine sai yake cewa wa huwa algarim algarimu huwa in baka san algarimu ba shine manista dana wanda ya ci bashi fi gairi safahin amma ka kalli abin da yasa ya ci bashin lalle ba ba wauta a ciki ya ci bashin ne saboda akwai larura da bukata da ta sa ya ci bashin wala fasadin ba kuma ya ci bashin bane dan barna an gane yanzu kaman wanda ya ci bashi zai tafi kallon kallon bal wata ƙasa kawai ya ci bashi don ya hau ya yanki tiket ya tafi can kallon kallon kulab ɗinsu da za su yi bal a can ba wauta a cikin wannan na'am to yake cewa au fasadin ko kuma ma kawai wato ta'asa zai kuma ba shi da kuɗi yana ta jiran kuɗi ya yi ƙara'i kuɗi sun ƙi samuwa kuma ƙara'in na mummuna to fasad eh biyan event center to asalinsa dai za ga aure aka yi niyayi amma dai mutum ya ci bashi dan ya dan ya biya biya event center shi ma yana cikin safahin ai an gane yana cikin safaha ni a waje da gaskiya safaha ne a gani tunda ba mutum bashi da kuɗi sai a yi yanda aka saba a yi biki a kofar gida ko ko a sa ya aro wani kango kusa da su su matan su shiga can su yi bukukuwan sa a ciki ko yawwa wala fasadin ko kuma ya ci bashi ne ba dan yayi ta'adi ba wala ya ji wafa'an kuma sannan da ya ci bashin nan ya rasa samun abun biya au ya kuna ma'ahu malun ko kuma a'a ya ci bashi amma yana da dukiya bi iza idainihi amma dukiyar daidai da bashin da ake bansa ya ci bashin miliyan ɗaya amma yanzu ga miliyan ɗaya a hannunsa ba shi da kuɗi an gane miliyan ɗaya ake bansa kuma ga miliyan ɗaya a hannunsa kaga dukiyar da take hannunsa daidai take da bashin da ake bansa inda masu bashin za su zo su tashi hankali ya ga hankalinsa ya tashi in ya miƙa musu miliyan ɗaya ya koma ba shi da komai to wannan shi ma ana bashi to amma dai ga harabe su da su ma malam ya ce wato don ka san malamai sun yi aiki sosai kaga an ce ma algarimu kawai can mai malam mai iziya kaga abin da ya faɗa to sai malam anan sai ce algarimuna waɗanda ake bi bashi almustahiquna liz zakatu waɗanda suke cancantar a basu daga cikin kuɗin zakka dan su biya bashi salasatu adrubin sun kasu kashi uku al ad-darbul awwal kashin farko man kana alaihi dainun wanda ya ci bashi ana bin sa bashi li maslahati nafsi amma ya ci bashin nan dan wata maslaha ta kansa ko dan ya sai abinci ko ɗansa ba shi da lafiya ko matarsa ba ta da lafiya ya rasa yanda zai an ce za a yi mata cs sai ya kawo naira dubu ɗari ko ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin ba kuɗi kuma ga ta can tana cikin wani yanayi yanzu kaga wannan in ya ci bashi ya cancanta ya ci bashi ko yawwa kaga wannan kenan li maslahati nafsi dan maslahar kansa wa hadha wannan duk wanda ya ci bashi dan ya gyara wata maslaha ta rayuwarsa ba wauta a ciki ba burgewa a ciki babu barna a ciki ya ci bashi ne dan maslaha wa hadha irin wannan wanda ya ci bashin muttafaqun alaihi malamai sun yi ittifaki sun hada akan a bashi zakka min haithul jumla a dunkule wa yushtaradu sai dai akwai sharadi li da'ihi min zakati akwai sharadin kan a bashi zakka wanda ya ci bashi dan maslahar kansa dan wata bukata da ta taso masa ta lallai ta maslahar rayuwarsa ko rayuwar iyalinsa yasa ya ci bashi wannan duk babu ja malamai sun a dunkule sun yi ittifaki akan a bashi kudin zakka amma akwai sharadi sharuɗan na farko an ya kuna musulman ya zama musulmi ne na biyu Allah ya kuna min alil baiti kar ya zama sharu ko ba shi ne alil baiti ba yawa kar ya zama daga cikin alil baiti wa inda alhanabilati a wajen hanabila ƙaulun an samu wani ƙauli bi jawazi iya madini alil baiti suka ce a'a hanabila suna da wani kauli na halaccin bayar da zakka ga wan ga sharuɗin da ake bin sa bashi aka samu ga wani alil baiti ne kuma ana bin sa bashi suka ce ya halatta a bashi minha daga dukiyar zakka kenan kaga wasu suka ce alil baiti kar a bashi domin su ba sa cin sadaka ko sharu baya cin sadaka to da haka amma hanabila suka, suka ce in in har bashin ake binsa kuma bashi ne irin wanda malamai sun haɗa akan a bashi zakka kuma gashi ana binsa bashin to suna ganin a wannan babin ai ba bashi zakka aka yi haka kawai zaune gari dan ya je ci ba a'a bashi ake binsa to bashin za a kalla ba sharubtaka tasa za a kalla ba suka ce su suna ganin a bashi an gane? na uku wa shitarar malikiyatu shi fa wannan na farkon ne wanda a za a iya bashin amma kaji sharuɗa nan gasu na ake ta gindaya masa wajen guda bakwai malikiya suka sharɗanta Allah ya kuna kadista dana kada a fahimci ya faci bashi ne liya a kuda minar zakati don a bashi zaka ka an ya kuna inda huma ya kafi kamar misali shi yana da abin da zai ishe shi a shekara yana da gwargwadon abin da zai ishe shi zai ishi iyalansa a shekara wata wasa a fil infaki kawai sai dinga fantamawa an fahimta ta wasa ya dinga yalwatawa har da abin da sai ka je ka samu katan katan din juice juice a gidansa ya kawo shi da aka ce abin da zai ci a shekara yaya kawai sai ya ji a to ai tunda haka ne ma ai alajuwa ne yana bashi zakka da haka kawai sai ya je dinga cin bashi dan a yi rayuwa mai daɗi irin ta masu kuɗi ba irin tasa ta wanda ake so ya samu abin da zai ci a shekara sai ya faɗaɗa fil infaki wajen ciyar da kansa da iyalansa biddaini da bashi li ajali an yakhudha min hasabi da ya karbi zakka bi khilafi faqirin istadana lid darura kaga wannan yana da bambanci da faqirin da ya ci bashi saboda larura nawiyan al akhadha minha shi ma ya ci bashi amma fa larura ce ta sa ya ci bashi amma da niyyar shi ma zai karbi zakka to kaga wannan yana da bambanci da wancan shi wancan yana da kifayati abinda zai ishe shi amma dan ya karbi zakka kawai sai ya ci bashi dan ya ƙara faɗaɗa rayuwarsa ya yi rayuwa irin ta mawadata to sharaɗin wanda za a bashi zakka a ƙarƙashin bashi kada ya zama irin wannan amma fakirin da ya zama ya ci bashinsa ne dan larura sai ya ci ba wato eh wato istadana ya ci bashin lidarurati larura su ta sa ya ci amma da niyyar in an bashi zakka ya biya shi wannan za a bashi sharaɗi na hudu wasarrahal malikiyatu malikiya sun yi bayani bi annan cewa shi ɗin da yushtaradu sharaɗi ne an ya kona dainu a kalli ƙimar bashin ya zamto bashi ne min mayu huba su bihi fihi bashi ne da za a iya ɗaure shi saboda shi aka kalli yawan bashin sai aka ga bashi ne da lalle za a iya kai shi alkali ya daure shi saboda wannan bashin ma'ana yawan bashin da nauyin bashin ya kai yanda in mutum ya kasa biya za a iya daure shi fa yadkhulu fihi daynul waladi ala walidi yanzu zai iya shiga ciki bashin da ɗa yake bin babansa an gane fa yadkhulu fihi daynul waladi ala walidi yanzu za a iya a ƙarƙashin wannan sharaɗin za a iya shigar da bashin da ɗa yake bin babansa to yanzu kaga za a iya ba baban zakka kenan don ya biya ɗansa bashi za a iya a wannan sharaɗin ba za a bashi ba to me yasa na ba zai ɗaure shi ba to na'am haka ne amma dai bashi aka yi maganar bashi aka yi ba za a daure shi ba saboda ya ci dukiyar ko yaranci kudin ɗansa ko to waddai na alal mu'asir da kuma bashin da ake bin al mu'asir wanda babu yadda zai iya biya akwai matsala nan ko wa kharaja dainul kaffarati waz zaka amma fa a wannan maganar da malam yake kawo mana yanzu sarrahal malikiyatu bi annahu yushtaradu an yakuna dainu mimma yuhbasu fihi wannan magana ta kare an gane ko wannan ta kare ma'ana zakar bashin ya zamto bashi ne wanda ya kai nauyin da za a iya daura mutum saboda shi an gama wannan maganar sai ce fa yadkhulu fihi yana shiga cikin wannan dainul waladi wannan gabar da muke magana yana iya shiga cikin dainul waladi bashin ɗa ala walidihi akan babansa wadain alal mu'sir da kuma bashin da ke kan al mu'sir wanda ba shi da shi wa kharaja abinda kawai zaka cire anan shine dainul kafarat bashin da ake bin mutum na kafara wazzakati da na zakka idan mutum ana bin sabashin alkafarat misali ya yi wani abu da zai yi kafara an gane ba shi da abin da zai yi kafarar sai ci ba shi ya yi kafara za a ba shi zakka suka ce banda wannan saboda ka kalli banda kuma wancan din kamar yadda kuka faɗa na bashin ɗaɗin akan abin nan kaga shi ma duk waɗannan in ka duba ba za a iya ɗaura mutum saboda su ba shi kansa wannan in ka duba dainul waladi ala walidi za a ɗaure uban ba za a ɗaure ba dainul mu'sir wanda ko alkali aka je ya kalli mutum ya to me za a ɗaure al mu'sir ne ai wannan kawai sai dai fa nadiratun ila maisara ko kuma ka ce ka yafi ko yawwa to wayannan duk gaba ɗayan su kaga ba za a iya ɗaura mutum saboda su wato wannan a ƙarƙashin haka yanzu uba ba zai zo ya hura wuta ko kuma ya sa kansa a damuwa sai an bashi zakka a ce to kai baba ya ka damu da zakka me za ka yi da ya ce ɗana ne yake bi na bashi ya dame ni sai a ce ya je ya daure ka baba zai iya daure babansa saboda yana masa bashi ya daure shi ba ko saboda haka bashin da ɗa uba yake ɗa yake bin uba ba bashi bane da za a dinga bashi zakka dan ya biya ɗansa ina ba ta gane to shi sa sai malam da ya kawo su sai ce wa waddainu alal mu'sir haka da bashin da kake bin wanda ba shi da abun biya kwata-kwata yana cikin tsananin rayuwa shi ma wannan ba bashi bane da za a iya yin me na'am za a iya daura mutum saboda shi to shi ma haga wannan a sharɗan da malikiya suka kawo a nan shi ma wannan al-mu'sir din ba za a bashi zakka ba in za a bashi sai dai a bashi ta cikin wasu sinfin amma baya cikin algarimi amma dainul kaffarat wa zaka wannan ya fita daga ciki wa kharaja dainul kaffarat bashin kaffarori wa zakati da zaka ya fita daga cikin wannan shin idan mutum kaffara ake bin sa za a iya bashi zaka dan yayi kaffara za a iya bashi ko za a iya bashi ko? eh yanzu wancan wancan wanda ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam halaktu ko? ai ba shi da abin da zai kafara amma kafara ta faɗi cewa annabi cewa ya tsaya sai da haka kawo abin sai ce ina mai tambayar na ya ce to gashi ka je kai kafara an gane wazzakati da zakka ta wa kharaja al-kaffaratu waz-zakat kaffarori da zakka sun fita daga cikin nan sun fita daga cikin me na'am sun fita daga cikin dauri saboda mutum ana bin sa kaffara ya ci bashi ya kaffara ba za a daure shi ba kake nufi ko me a to dama ana da a yi magana ba ta da munasaba ne suna daga cikin wanda za a ba su zaka na'am suna cikin wanda za a ba su na'am da kyau amma duba da yanayin abin da suka yi ba zai yiwu a ce za a daure su ba saboda in aka daure su ba za su samu damar biyan abin da misali mutum zakka bai ba da zakka ba eh dole in aka daure shi ba zai iya biyan wannan zakka ba saboda sai yana gari zai iya yin aikin da zai samu kuɗin da zai biya wannan zakka to ya aka yi zakar bashi ta zama koya aka yi
kamar saboda
صرح المالكية بأنه يشترط أن يكون الدين مما يهبس فيه an gane wannan gabar fayadkhulu a karkashin wannan gabar da muka karanta fayadkhulu fihi dainul waladi ala walidi bashin da akan babansa za a daure shi saboda shi to banda wannan wadainu alal mu'sir da kuma bashin da ake bin wanda bashi da shi za a daure shi to bayan ya faɗa ka sai ce wa kharaja dainul kaffarat amma daga cikin irin wannan an fitar da dainul kaffarat wa zaka za a ba su ko ba za a ba su ba sun fita daga cikin dainul waladi ala walidi wa dainu alal mu'sir za a ba su shi ne abinda nake so a fito na'am na'am eh
amma wanda ake binsa wanda yake da kafara sai dai ci ba shi dai biya wannan kafara ni a abin da na fuskanta na shine ba za a ba shi to azzakati fa shi kuma wannan mai zakka wanda ake bin sa zakka yake biya har lokacin ya haure sai abin ya zama bai na'am ni haka shi na fuskanta ha kuma kuka fahimta
wanda yake da kafara na'am to shi shi ne za in an fitta zakka za a bashi ya biya wannan bakin da ya ci ya yi wannan kafara Ya na haka bayan da- to azzakati ba waz zakati
da zakkar mana ko da zakka za a bashi ko a'a ai adafi ne akan alkafarat din
kamar yadda ya faɗa ana bin shi zakka Mm.
kuma har ya cinye kuɗin mm.
bai biya wannan zakka ba tun da ta zama bashi Na.
ce lokacin da ya kamata ya fitar da ita bai fitar ba na'am har kuma mai bi dukiyar ta son wanda na'am ni yadda na fahimta za a bashi zakar idan idan an aka bashi kuma sai ya biya kamar hukuma ya biya zakatan yadda kacan da ake yi.
to ehem fiqhun kenan fa ba a yi karatun ka rike fassara ba ka gane sakon karatun shi ake kira fiqh shine fiqhun ai na'am na'am na'am shine dai abin da ake ta magana za ka gane to inda ka gane kafarat din za ka gane zakan ba eh na'am kafin ya raba sai ta halaka zai biya Mm. na'am to mutumin da ya kai ya cire zakka kuma za a bashi Mm. na'am to a cikin kudinsa zai sake cirewa ko kuma a wata zakka za a bashi ya cire a ciki Na- na'am za a iya bashi zakka da yake yi za a iya bashi zakka yanzu ba shi ba shi ya asara ba a cikin kudinsa zai dauka ba a cikin alwanta ake na'am
sabida nasa kudin sun salwanta shi nasa kudin uwar kudin sun salwanta da Na?
dukiyar zakar lokacin zakar yayi eh ke fitar da ita ba da ta zakar da dukiyar sa duk sun salwanta to yayi sakaci kenan bai cire zakka ba mala yana fahimta yayi sakaci bai cire zakka ba kuma dukiya ta halaka kaga zakka tana na ina a kansa kansa to yanzu shi ma za a iya bashi kudin zakka tunda wannan ai ita ita zakkar tana nan bashi ce a kansa ko to yanzu an cire wani ya cire zakka sai a bashi dan ya biya bashin waccan zakkar da ya ki biya lokacin yana da iko na
da aka ga takharijin da aka yi kenan da alkafarat da azzakat wayanda duk ake bin su bashi ta wannan za a ba su ne zakka ya fito na shida wannan ya fito na shida ya ce sharaɗi na shida an ya kuna dainu halan bashin ya kasance wato halan lokacin biyansa ya yi ba wani jinkiri ba bashi bane wanda aka jinkirta aka ce sai wani lokaci mai tsawo a halan yanzu take ake so ya biya ko kuma lokaci ajalin biyan bashin yayi kuma ba shi da shi sharadin kenan za ku gane in muka karanta ce su sarraha bi za- bi hadha shartu shafi'iyya wanda suka ƙara bayyanar da wannan sharadin to su kuma shafi'iyya ne qalu suka ce in kana dainu mu'ajjalan idan bashin ba na yanzu ba ne mu'ajjalan wanda za a biya ne nan gaba fafil mas'ala ce salasatu a kawalin to mas'alar kuma tana da maganganu guda nawa shi dai algarimu ɗin da za aka ce a bashi ba- a bashi zakka ya biya to sai aka lura cewa bashin da ake binsa sai nan da 2024 suka yi ajali da wanda yake biyan sa bashin zai biya a kaga ba halan bane mu'ajjalan ne. to in ya zama to mu'ajjalan ne ba akwai akwai wa'adi mai tsawo to akwai akawal guda uku thalithuha na ukun cikin akawal din in kanal ajalu tilka sana idan ajalin zai cika a wannan shekarar ko huda sai a bashi misali yanzu za a cire zakar ana bin sa bashin amma sai nan da watan august zai biya zakkar kuma an cire ta a april yanzu ba za a zuwa ce a to kai yaushe za ka biya bashin da kake ta ce ana binka bashi ya ce sai august a ce a to ai kai lokacin bai ba a in a shekarar da aka cire zakkar a wannan shekarar kuma ajalin biyan bashin yake sai a bashi kafo? yawwa sai ce wa illa idan kuma misali ana bin sa bashin amma zai biya 2023 yanzu kuma an fitar da zakar 2022 ne kun gane wannan to sai ce fala yi min sadaqati tilka sana to ba za a bashi ba daga zakar wannan shekarar sai a jira sai zakar shekarar da ajalin biyan ya zai don kar a bashi ya cinye kafin lokacin biya an gane sharaɗi na bakwai Allah ya kuna ƙadiran alas sadadi min malin indahu zakawiyun au gairu zakawi za'idun an kifayati sannan wanda za a bawa ya biya bashin nan daga cikin zakka sai an duba an ga lallai ba shi da ikon sauke bashin ba shi da ikon biyan bashin shine as-sadad min malin inda ba shi da ikon biyan bashin daga dukiyar da take hannunsa yanzu zakawiyun wannan dukiyar ta zakka ce wani ya bashi aw gairu zakawi ko kuma ba ta zakka ba ce za'idun da ta ƙaru an kifaya ce daga abin da zai ishe shi a shekara misali abin da zai ishe shi a shekara miliyan biyu ne sai wani bawan Allah ya bashi miliyan biyar zakka yanzu abin da zai ishe shi shekara abin da zai ishe shi a shekara nawa ne miliyan biyu yanzu me ya karu me yake a sama miliyan uku to in akwai wannan miliyan uku kuma shi ana bin sa miliyan ɗaya da rabi zai iya biya har ya samu rara ko ba zai samu ba to ba zai zo ya je hukumar zaka ya ce wallahi ana bin sa miliyan ɗaya da rabi dan haka a sashi cikin list din zaka a bashi da aka zo sai aka duba aka ga to ai yana da miliyan biyar ya ce eh ai ana bin sa miliyan ɗaya da rabi ko sannan abin da zai ishe shekara biyu sai a ce to an shekara abin da zai ishe shekara miliyan biyu ana bin sa miliyan ɗaya da rabi ya ce to ai har yanzu kana da raran miliyan ɗaya da rabi bayan ka biya bashin ka ware abin da zaka ci a shekara ka bari akwai wanda suka fi ka bukata cikin waɗanda ake bi bashin din ba su za a ba ba kai ba kun gane wannan gabar ya zamto ba shi da ikon biyan bashin daga dukiyar da take hannunsa ko ta zakka ce ko ba ta zakka ba ce dukiyar da take hannunsa kuma zai iya ware abin da zai ishe shi a shekara da shi da iyalinsa sannan abin da ya zamto akwai wani abu a sama ɗoriya to ba za a ba shi zaka ba in kwa babu abin da zai ɗoru a kan abin da zai ishe shi a shekara sai a ba shi misali miliyan biyu zai ishe shi a shekara an gane ko sannan kuma miliyan biyu zai ishe shi a shekara ko kuma miliyan biyun ce da shi yanzu kuma ana bin sa bashin miliyan ɗaya yanzu kaga kar a kalli miliyan biyun ai wannan abin da zai ishe shi ne a shekara sai a kalli wannan bashin kuma sai a ga saboda yanzu da ya ɗauka a cikin miliyan biyu ya bayar da bashin da ake bansa to shi kuma yanzu abin da ke hannunsa ba zai ishe shi shekara an gane wannan sai ba da misali ce falauka na lahu darun misali a ce yana da gida ya kunu ha da yake zaune a cikin gidan gidan da aka kalle shi tusawi mi'a misali zai kai dirhami ɗari gidan zai kai dirhami ɗari wa alaihi mi'a ana binsa dirhami ɗari wata kafihi darun bi hamsina amma fa gidan dirhami hamsin ya ishe shi fala yi uza ba za a ba shi zaka ba hatta to ba a hatsi an zai da gidan wa ya za'ida in ya so abin da ya karu sai ya bayar da shi fi dainihi a wancan bashin nasa alama sarraha bihil malikiya bisa ga abin da malikiya suka yi bayani walau waje da ma ya ƙazi bihi ba'adar dain da zai zamto ya samu abin da zai iya biyan wani kaso na bashin u'uta albaqiya faqat to ragowar da zai ishe shi kawai za a bashi miliyan ɗaya ke bin sa amma akwai dubu ɗari biyar a hannunsa to yanzu dubu ɗari biyar za a bashi ciko wa in kana qadiran ala wafa'id dayn ba'ada zamanin ba'ada zamanin idan ku aka lura aka ga wannan mutum zai iya biyan bashin nan fa bayan wani lokaci bil iktisab ta hanyar sana'a da yake yi fa inda shafi'iyya to a wajen mazhabin shafi'iyya kaulani suna da zantuka guda biyu fi jawazi ya da'ihi minha wajen halaccin bashi daga cikin zakka a bashi ko ba a bashi ba suna da kauli guda biyu wani kaulin suka ce eh a iya bashi duk da cewa ya- in an bashi lokaci nan da wani kafinta ne ko mai abin nan ne sana'ar tasa kuma ta karbu an yana samun kwastomomi ana ganin nan da wani lokaci zai iya biyan wannan bashi to malikiya suka ce a iya bashi wani kaulin kuma a shafi'iyya suka ce a ba za a bashi ba to sai mu tashi a darbu tsani don an ce lokaci ya yi kai kawai abinda ka sani walgari mina in ka zo ta- wajen karanta ayar kawai kai abinda ka sani walgari mina da wanda ake bi bashi ashe kaga wanda ake bin bashin ma kala-kala ne malamai yadda suka yi tak- tattaunawa akan wani eh ana bin sa bashi a bashi wani a ba za a bashi ba to Allah ya samu dace abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk